الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وآله وصحبه أجمعين الحديث السابع والعشرون حديثنا الشرين دبقر عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر بودك النواس النبي صلى الله عليه وسلم البر أبون دعك مع البر حسن الخلق شيء خلق kasan Allah ya bayani a cikin suratul baqara laysa bir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib sai zanu walakin al-bir man amana billah dole sai da iman ba ka kasantuwa mai husnul khulqu sai ka kasance mu'minun billah sannan mai cika alƙawari mai amana mai imani da mala'iku da annabawa da ranar ƙarshe da hankuri da juriya a cikin jarrabawa sai annabi ya tattaro albirru ya taƙaita cikin kalima ɗaya albirru husnul hulku da ka zama kyakkyawan hali to kai mai nagarta ne Allah ka kyautata mun akhlaqin mu a cikin addu'ai annabi yana addu'a Allahumma hadini li ahsani al-akhlaqi wal a'mal la yahdi li ahsaniha illa anta mutun na roƙon Allah Allah ka gyara min halayya cikin sujjada cikin qiyamul layl ya Allah ka kyautata min tabi'ata ka sa in zan mai yahewa mai hankuri mai badawa mai juriya mai nagarta saboda annabi ya ce mafi kusanci na a ranar kiyama waɗanda sun kahi kowa halayya haka wani hadisi annabi ya ce akmalul muminina imana ahsanuhum hulqa cikin muminai wanda imaninsa ya fi cika shi ne wanda ya fi su halayya nagartattu annabi ya kowa wa innaka la ala khulqin azim Allah ya kyautata mun halayya albirru husnul khulq al-hasan al-basri ya fassara husnul khulq cikin abu uku husnul khulq yace bastul wajhi sakin huska ga kasance mai mace huska in ka ga musulmi dan uwanka Allahu akbar wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa haka manzon Allah yace ana sai yace in kabba annabi hannu sai ka ji kunya ga sakin huska kuma baya hidda hannunsa cikin naka sai in ka hidda naka ana sai yace ban taba shafin wani abu mai laushi ba irin hannun manzon Allah alaihi salatu wassalam kuskure ne ka zo ka gaida mutum kai ma huska ka haka wannan mamnu wani in kuna gaba haka zai yi wani bai hankuri sai ya gwada mutane mu da wani na gaba sai ya tsallake ba da baka da mutum annan zamani mutum ne wannan duka yana cikin kuskure mu daure wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum musulmi in kun haɗu da juna kun saka mu junan ku huska kun kasa hannu cikin juna kan ku raba hannuwanku duk kurakuranku Allah zai kawar da su subhanahu wa ta'ala balle miji da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hashi an ini lahiya ya wanga gahi zunuban ku an gafarta mu kaga wata sunna wanda cikin gidaje da wahala ko wata ma sai ta ga yaran nan kana bani hannu Allah kai ba ka jin kunya ka zamba kauya wani shi bai ma sallama balle ya bada hannu ya zo kenan bai da hukumin kulku khiyarukum khiyarukum li ahli Allahu akbar annabi ya kowa wurin ahalinsa in ka iska annabi gidansa tambayi su Anas da su Abdullahi dan Abbas da ke zama gidan manzon Allah ga tausayi Allahu akbar mun ko dibo gidajen wani da kwaramiya wani da mari yake shirin zuwa wani in ya iska ta tsaye halba nan kazamman banza dibo dan Allah sai sakara ce wallahi kuma sakara yake zamne da ita بسط الوجه وبذل المعروف abu na biyu shine badawa yana cikin husnul khulq ka san marowaci dai kowa bai son shi ko marowaci dai kowa bai son zama da shi mai rowa bahaushe ya ce matsolo ka san akwai marowaci albakhil akwai ashahi shine matsolo wai hausa sun ka ce shine wanda bai ci bai babu yana tsoho amma bai iya ce ekonomi gare shi ce kudin ga gaskiya to dai a yi hankuri haka ne matsolo ce na marowaci kuma ku an ba ku ci laɗewa yake shi ya buga wani ya sa muku shayi a fada ku yi ta kwankwaɗan hancinku dan sha kona ya gyaro kai ce ya ne kusa ga kusa fikir ba ka kashe mu haka kawai kuma rowa ana tashi da ita ne mutum kuruciya haka kuma badawa mutum ya tarbiyyatar da kanshi malumin tarbiyya sun ce tun gida to ka lura da iyanka yadda suke tashi wani yaro zai tashi da goni wani da hushi wani da hasada wani da yawan hatsala wani da tsoro to kai za ka tarbiyyatar da su in ka ga yaron ga guni ke bai son ci cikin jama'a ka tilasta ka ce ma uwar ga a ƙara hidda mai da in yana ci ya ci to daga nan zai saba ci cikin jama'a amma an ce a fafi ne kai ki mai da ba ka kanan ku ne ba sai ya girma ya lalace wani ba ka cin abinci yana kumyatar da shi ba wani na iya kukawa da kasa hannu cikin tuwon shi wallahi kuma ƙato ne babba saboda bai saba ba tarbiyya ce wani da an ka abinci cikin jama'a wurin biki sai kun gane shi bai da tarbiyya yana karkarwa naman nan da sai ya maida ta sunna to malam ga sunna na wani sunna shi sunnan nan kadai ya sani sunnan nama wani da an kawo ruwa ana raba yanzu kaga ba mu kai mu ɗari ba ko a kawo fiyawa ta tashe dubu kowa zai samu bai ko to saboda kasawa ba a bashi bulala ba bai iya hankuri mai rabo na nan yana haccan kai ku komo nan haka mana duk rashin tarbiyya ne hausa sun kace shi ciki ba don tuwo kaɗai an ka yi shi ba to yau ba mu da damar zama da yaran mu balle mu koya musu rayuwa ba ku ga da ana bugun mutum ba saboda abinci wani da gangan ma ake sa shi yunwa don ya saba girki bai ida sai ya kuka saboda tuwo to yau ba ka cin tuwon nan tarbiyya ce saboda namiji zai iya balago malumai sun ce alhazzai in kuna da iya mata ku bar nuna musu ni'ima saboda ba ku san wa zai arman su ba wani lokaci sai ma wani yara yau ha a yi tuwo babu miya eh saboda tarbiyya iya mata Allah ya bamu in sun tambata yau haka tuwo gaya ne na musu babu miya a babu miya mamma wata tace ma mijinta ita bata taba dora miyar babu nama bata iya ba kuma mijin ya jarrabe ta ne wurin mai nama ake amsa kilo biyu biyu kowane ini sai ya ce kai mai nama gakka ba da ko an zo amsa wallahi ba a yi mai girki ba ta ci ita ba ta taɓa yin miya ba nama ba ta ba san irin wannan miya ya ja ma kanshi bala'i kenan tarbiyya wahala gare ta wallahi tana da wahala sosai Allah ya tausaya mana bazulul ma'ruf duk mai badawa Allah na bashi ya bani adam anfik unfik alayka ba da'in baka haka Allah ya ce in ka shirya da ka fita ka bada nan ma ka bada riba na kusa da kai ba shi wani abu idan Allah kadai gakka bari hannunka ma su san nawa in kasta hannu alju gakka lissawa hiddo su Allah ya sani bada wallahi kan gobe Allah ya baka wallahi alazim amma gakka ga gobe ta yi tsawon da sace to har yanzu Allah bai gane da race to lahiya a Allah zai baka Allah bai saba alƙawari in dai ka daure ka iya badawa wa ma anfaqtum min shay'in fa inna allaha yukhlifuhu wani dokta yana can kasa can waje da matar shi wani bihilla ce ahli sunna suna ɗalibai sun zo an kai musu wa'azi akan al'infa su saba tun ba su fara samun biya ba mala ya karantar da su wagga aya Allah ya ci duk abun da kun ka bada Allah zai maye kuma duk wanda ya alkawali ba za a taɓa roƙon shi ba abun da yake da ya bada to gobe Allah zai ba shi ya ce ana wa'azi ya ɗauki alkawali ba za a ƙara roƙon shi ba in sha Allah sai ya bada kuma da ka niyya Allah zai tunkuɗo ma wani wallahi kamar ya zo wurin wa assalamu alaikum wallahi wayar ga tana birge to dan wayar ga wallahi ina son ka sai ka cire layi sai amshi gobe za ka samu salula wadda kudin ka bai ne tsaye wallahi amma ba da wata ya da wahala ya ce ya zo gida yana guga sai ga wani complain ka san cikin tuwa akwai wanda dai kake ji da shi sai ga wani ba ya shigo ya ce mamman ake ci mamman wanda riga ina son da ya tuna wa'azi ya ce ta ga buturan da ko ya daure ya goga ya naɗe ya sa leda ya bashi wallahi ya ce gobe ba zan sabi an ka turo mai ba zan ya yi kwamfule bakwai an ka turo mai wanda bai taba baka sadaka ba gobe shi ma Allah ya tashi dole ya baka amma ka rike ka ce Allah ya baka baiwa ka bada sadaka mafi alkhairi shine na gida na gida yana da kyau mata kuma in sun ji kaga sai to a ba mu sadaka ko Allah ya tausaya mana abu na uku da Hassan Basri ya fassara husnul khulq wa kafful adha Allahu akbar ka kame kanka daga cutar da mutane ka zan mai hankuri ka cutar da kowa dama al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi waɗannan abubuwa guda uku Allah ta'ala ya arzuta mu da su sai annabi ya ce wal ismu zunubi al ism ma aka fi nafsika abun da yake damun ka cikin ranka ka kasa samun natsuwa wa karinta an yabbali alaihi na kana kyamar mutane su leka aikin da kake kana kyamar mutane su ganka cikin wannan aiki shi ake kima al'isu kun ga manzon Allah likita ne amma Muhammad Salih Al-Usaimin sharhi na wanga hadisi yace nan annabi na yi ma mutane magana ne masu tsarkakan tsarkakakkar zukata waɗanda zukatan suna da tsafta ba kowa hadisin da yake wani dole sai ya je ya yi karatu wanda ke da zuciya salima to zuciyarsa za ta ba shi abin da ake ce ma albirru da kuma al'isun don abin da kake samun damuwa kaga yanzu wanda zuciyar shi ke tsaka tana da dauda shi bai damu a ganshi yana shan giya kaga gayyaci hadisi ya ce a ni ko ina shan giya ko an ganni ba damuwa shi zuciyar shi ta mutu amma zuciya wadda take akan fitira salima duk abun da yake al'ismu da wani ya gansa yana yin sa zai samun damuwa mun gane ko yanzu wanda ya saba da zina ko akan titi an gan shi na ruwan shi to kaga shi ba da shi ake ba ana magana ne da mutane waɗanda suke da lahiya to su zunubi shine abun da suke kyama wani ya suna yi to malamai sun ce babu na ikhlasi kuma akwai abubuwa da waɗanda suke da ikhlasi suke keɓancewa ayyuka na asrar wanda ba su son kowa ya gani in wani kuma ya gani kaga ba su damuwa saboda sun san ba su yi dan shi ba dan Allah sun kai wannan shine hadisi bangare na farko da mala ya kawo rawahu muslim sannan sai mala ya kawo kawo wani hadisi kuma wanda ruwatin hadisi sun bambanta na sama nawasu ne nan kuma wabisa bin ma'abad wabisa bin ma'abad hadisi ne mai tsawo asalin hadisi yace suna tahiya tare da manzo Allah sai ya hango annabi ya yunkurin ya tambayi annabi akan albirru da kuma al'ismu yace kan ya zo wurin annabi sai annabi yace kana da nunin ka tambaye ni albirru wal ism yace wallahi haka ne sai annabi ya bashi amsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ما ليش عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناظر من الله فقال يتي جيت تسأل عن البر كاذو كنا تنبيع أبندك ake ce ma nagarta qultu na'am nace eh qala annabi yace istafti qalbak to ka tambayi zuciyarka ka binciki zuciyarka zuciyarka za ta baka amsar ma'anar birru annabi yace albirru matma'annat ilayhi nafsu shine abun da rai yake samun natsuwa a lokacin aikata shi yanzu in mutum na sujjada dan Allah rai bai natsuwa to albirru kenan in kana astaghfirullah ranka bai natsuwa in kana subhanallah kana karatun qur'ani zaka samu natsuwa a ranka watma anna ilayhi alqalb zuciya ta samu natsuwa a aikata shi wal ismu zunubi kuma ma haka fi naf abunda ke damunka yake damuwarka a cikin zuciyarka a cikin rayuwarka kana damuwa da abun ba ka son kowa ya sani wata raddada fi sadri yana kai kawo cikin kirjin kai a ne cikin zuciyarka wa in aftaka na wa aftau ko da mutane sun kai matuƙa wurin baka amsa haka Muhammad Salih Al-Usaimin ya fassara wadan sun ce wa in aftaka na malamai sun ce fassarar nan baka da karfi ma'ana shine ko da al-ism shine abunda da mutane za ku tarda ka akai baka jin daɗi kun ce fassarar ta farko ita ce asaf shi ne koda ta kai matuƙa wurin kai ka wurin malumai ka zo wurin wanga malami sai ka ɓoye mai asalin tambayar ka sa akwai expert wurin tambaya ga asalin abun sai ku juya malami ne na hukuncin kaza da kaza malam zai iya bakin fahimtar tambayar sai ya ce a wanda ai halal ne to ko da ya baka wannan amsa kana samun damuwa cikin zuciyarka shi ake ce ma al'isim ma'ana hankalinka bai kwantawa kana iya tambayar malami dubu ka ɓoye musu gaskiyar abu ka san akwai masu tawili wurin tambaya to ko da an ba shi amsar abun da zuciyar shi ke so ma da yace eh halal ne to shi dai bai samun natsuwa a cikin ransa shi ne malumai sun ka fassar wa in afkaka nas wa aftauka kenan a takaice dai hadisi yana karantar da mu zunubi dai zuciya wadda bata gurɓace ba bata lalace ba ita ma tana iya gane abun da ake ce ma zunubi duk abun da kake samun damuwa in ka yi shi dai za ka biyo bai da nadama ka ji ba ka jin daɗi kana ganin gaskiya wani ya gani inna lillahi to ismu ce albirru kuma duk abun da ke nagarta da abun da kake samun nutsuwa wurin aikata shi amma ana magana akan waɗanda suke da zukata lahiyayyu ba irin waɗancan mutane wanda ba su san abun da ya zo da su ya tafi duniya ba wanda komi suna aikatawa cikin jama'a ba da su ake ba مالك حديث حسن حديث نيمي كو رويناه في مسندي الإمامين يتي من رويتوش أتكي وأن مسند وأن إمامي بدابي إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة ابن حنبل أتكي مسند جنفة لإمام الدارمي بإسناد حسن بالسند مي كو الترمذي شيما يكتب شيء الباني ياتي حسن لغيره وأن حديثي والله تعالى أعلم